الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau ranar talata ashirin da ɗaya ga watan goma sha ɗaya miladiya dubu biyu da shida za mu fara karatun annahul wadi a bil marhalatul ibtida'iyya kiji na farko da shi ne za mu fara wannan karatu sannan kuma za mu karanta al'amfila misalai ne da kuma alƙa'ida abin da ke cikin bahas za mu yi bayanin sa ne haka a hausa saboda haka shi ne manhajin yadda ake koyar da shi wannan littafi din sannan kuma za mu fassara ma'anonin kalmomi da farko gabanin mu zo mu yi bayanin abin da waɗannan misalai suke kunshe da shi aljumlatul mufida abin da ake nufi da aljumlatul mufida malaman nahau suna nufin jumla wacce take amfanarwa wanda idan aka kawo wannan jumla kowa ya fahimce ta baya bukatar ya yi tambaya gabanin ya fahimci wannan jumla bai malamai da na nahau can suna kiransa alkalam alkalam suke kiransa in suka ce alkalam suna nufin magana wanda a larabci idan aka gaya maka ba ka bukatan ka yi tambaya gabanin ka fahimci wannan magana shi ne ake kiransa alkalam kamar yadda ibn mali a alfiyarsa yake cewa kalamuna lafzun mufidun kasafin wasmun wasilun summa harfu lil kalim kun ga a can cewa ya kalamuna yana nufin aljumlatul mufida da aka ambata a wannan waje al'amsila misalai misali na farko albustanu jamilun misali na biyu ashamsu tali'atun misali na uku shamma aliyun wardatan misali na kudu kafafa muhammadun zaharatan misali na biyar ya ishe sama fil ma'i misali na shida يكثر النخيل في مصر أو نسخة في إقليم مصر أو نسخة هنا waɗannan su ne misalan da ya kawo na aljumlatul mufida ko kuma abin da muka ce ana kiransa alkala kamar da zai zo a cikin ka'ida waɗannan misalai suna da ma'anoni al'amsila al'amsila misalai jam'i ne na misal in ka ce misal misali guda ɗaya in ka ce al'amsila misalai amma wannan jam'i jam'i ne da ake kiransa jam'u killa misalan da sun wuce uku ba su wuce goma ba ko ba su kai goma ba in misalai ne waɗanda suka wuce uku kuma suka ƙetare goma ana kiransu al'amsal kamar yadda yake zuwa cikin qur'ani wa tilkal amsalu na gari buha linnas saboda jam'i din kala kala ne akwai jam'in da ya wuce goma akwai jam'in da bai wuce goma ba kowanne kuma yana da wazani a larabci misali a nan da ya ce al'amsila ya yi daidai da misalan da ya kawo ya kawo misalai ne guda shida inda ya kawo misalai ne goma sha ɗaya zuwa sama zai ce al'amsal saboda wannan wazani ne na jam'in da naka ce jam'in dama wanda ya wuce uku ya kai uku ya kai uku amma bai wuce goma ba shi yasa ya ce al'amsila bai ce al'amsal ba albustanu wannan kalima ce ma'anarta albustan alhadiqa alhadiqa wato garka ba a cewa kona wanda aka shuka hatsi ko shinkafa ko alkama albustan gona wanda aka dasa kayan marmari irin gona ne na dabino ko na lemun zaki ko na abarba ko na ayaba ko kuma na goba ko na mangoro na lemun tsami irin wannan suna kiransa alfusta kuma irin wannan ne ake kiransa aljanna a larabci aljanna idan kuma gona ne haka wanda ake noma hatsi ko alkama ko dawa to irin wannan gonan ana kiransa alhar ko kuma almazra'a da makamacin wannan jamil mai kyau mai kyau abu mai kyau idan abin namiji ne shi na kiransa jamil jamilun in kuma ta mace ce jamila a sa ta wuta anis ashamsu ashamsu rana ashamsu suna ne na rana ma'anar rana sunan wannan abin da ke sama mai haske ke haskaka duniya ba rana misali daga fitowar rana zuwa faduwar rana ba wannan ana kiransa annahar annahar wato daga fitowar rana zuwa faduwa wannan wannan zamani iyakan ana kiransa annahar a shamsu wannan ranan wanda yake haskaka mu shi kuma rana a shamsu a larabci mace ce a shamsu mace ce saboda kalmomin larabci akwai wanda namiji ne akwai wanda ta mace ne a cikin waɗannan kuma akwai wanda yana da alama akwai wanda kuma ba shi da alama alaman namiji shine suna namiji a larabci alamarsa shine kaga babu tawun a ƙarshe ko kuma babu alif maqsura karshe babu kuma alif mamduda a karshe to wannan zai nuna maka namiji ne idan aka ce wannan mace ce kuma akwai alama alaman nan tawun a karshe kamar yadda anan yace tabi'atun tun dinnan yana nuna mace ce ko kuma alif a karshe alif ana kiransa alif maqsura misali kace salma salma ka ce salma akwai alif a sa, ko laila laila akwai alif to wannan daga faɗanka da ganin wannan suna da ke sa akwai alif maksura to ana ji mace ce akwai kuma wanda akwai alif mamduda kamar hamra'u sauda'u bayda'u da makamancin wannan to waɗannan alamomi ne guda uku na duk sunan da ka gani a larabci yana ɗauke da ɗaya daga cikin alamomin nan guda uku kawai ta mace ce ta'un ko alif a ƙarshe maksura ko kuma alif a ƙarshe mamduda to akwai sunaye waɗanda mata ne amma ba su da alama to a nan ne larabci yake da wahala sunan ta mace ce amma kuma ba alaman da zai nuna maka cewa sunan mace ne misali ka ce da gida akwai ta'un a ƙarshe ba ce daratul ba'i ba da tawun a ƙarshe babu wata alama daga cikin alamomi da yake suke nuna wannan suna na mace ne babu to amma ta mace ce ta yaya za ka gane ta mace ce ta hanyoyi da dama a lokacin da za ka bashi habar in ya zamanto muftada ne za ka ce addaru gida muftada kamar da za ku karanta a nan gaba wasi'atun za ka ce wafi'un ba ta nan ne za ka gane a addaru din nan a ta mace ce haka nan a lokacin da za ka yi nuni zuwa gare za ka ce hazihi darun za ka ce haza darun ba hazihi da kamar da qur'ani ce wa tilka dar tilka darul akhiratu tilka yace to da akwai hanyoyi da za ka gane wannan sunan ko da ba shi da alama da yake nuna cewa sunan na mace ce to za ka gane akwai waɗannan hanyoyi duk a nan da ya ce a tun tun a nan ne muka gane cewa a shamsu ɗin a larabci ta mace ce za ka ce fala'ati shamsu fala'ati shamsu ba za ka ce fala'a shamsu ba fala'ati kamar yadda zaka ce ja'atil bintu ba za ka ce ja'al bintu ba saboda rana din ta mace ne amma misali farin wata alqamar namiji ne tada alqamar namiji ne shi a larabci to akwai wasu sunaye wanda ja'izi ne kamar yadda su mata ja'izi ne kamar yadda su abin nan mata ko maza ko mata misali arruhu arruhu rai الروح ذاك هي أن ساشي يزمن توسونا لنمشي ذاك هي ذاك راشي مثال ذاك هي سوى خرج الروح من الجسد إلي يا بساجكي ذاك هي سوى خرجت الروح خرجت خرجت الروح تتبيني بلا شيء كاي كسكريبا هذا كمان السماء سماء ذاك شيء ذاك شيء صحى صحى السماء كما يتشي نمدي ذاك يسوى صحت السماء sahaci sama'u za ka iya mayar da shi namiji amma kasancewar a sama mace ce a larabci ya fi kasancewarsa namiji to kaga kenan sunaye din akwai namiji akwai ta mace matsalolin duk suna dangane da sunaye waɗanda suke mata ne wanda ba su da alama ta yaya za ka gane su to anan ne matsalolin larabci yake wanda ke na ashamsu rana fadi'atun mai fitowa wacce take fitowa shamma wannan shamma fi'ili ne ba suna bane kamar da za ku zo ku karanta fi'ili ne irin wannan nau'i na fi'ili ana kiransa fi'ilul madi abin da aka yi shi ya wuce abin da kuke kiransa a turanci past tense past wanda abin da ya riga ya wuce shamma ya riga ya shaka shamma ya shaka shi shina na hanci shine ake kiransa a sham aliyun wannan suna ne suna ne na miji wardatan kuma suna ne na fure fulawa fulawa shine wanda yake fitowa da launi daban-daban a gwani sha'awa da daɗin kallo shine ake kiransa warda amma bambancin warda da kuma zahara wanda zai zo a nan gaba warda wanda yake yin ƙanshi wanda da shi ana yin turare zahara kuma fulawa ne yana da kyau amma kuma baya kanshi ko kuma ba a yin turare da shi shi ne bambanci amma kowanne suna suna ne na fulawa kafafa wannan zikiri ne cirewa kafafa ya cire cirewa a hankali abinda baya bukatan karfi wajen cire shi shine a larabci zaka ce kafafa kamar cire misali ya yakuwa ko kuma cire alayyahu a jikinsa bai da baya bukatan karfi da shi ne ake kiransa kafa kafafa idan da karfi ake cire shi wannan fawun din sai kamar yadda shi a yin kafa'a kafa'a cirewa da karfi kenan amma wannan kafafa da ke ya ce zaharatan fulawa fure fulawa cire shi baya bukatan wani karfi shi yasa yake kafafa bai ce kafa'a ba Muhammad wannan suna ne mai daraja sunan manzo sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallama zaharatan zaharatan suna ne na fulawa kamar da muka bayyana bambancin sa da warda warda wanda yana yin kaishi ne yin kaishi ko wanda ake turare da shi zahara kuma wanda baya yin kaishi ya ishu wannan fi'ili ne fi'ilin nan ana kiransa fi'ilul mudari fi'ilul mudari shi ne abin da ake cikin yin sa continuous tense abin da ake cikin yin sa a yanzu abin bai wuce ba ana cikin yin sa shi ne ake kiransa mudari kamar da za ku zo ku karanta a nan gaba insha Allah. Asamak kifi, asamak kifi suna ne da kifi ki namiji ne. In ta mace ce za ka iya cewa samakatun, samakatun. Samakatun wani lokaci yakan kasancewa ismu jinsi. In ka ce samakatun kifi kwaya ɗaya kal. In ka ce samak kifaye. Wani lokaci yana zuwa wannan. Shi wannan harafi ne kamar da za ku zo ku karanta harafi ne shi. ma'anarsa nan shi ne zarfu fi ciki alma alma'u ruwa alma'u ruwa suna ne na ruwa yaksuru yaksuru shi ma fi'ili ne ana kiran sa fi'ilul mudari kamar yadda za ku zo ku karanta ma'anarsa yaksuru yana yawaita annakhilu itace na dabino itacen da ake samun dabino a ciki a lokacin da kake tamr ko tamra dabino kansa wanda ake ci annakhil shi kuma itacen kansa jam'i ne mufradinsa nakhla nakhla guda daya kenan annahi shi kuma jam'i ko ka ce annahila ko kuma ka ce annahila ko ka ce nakhla guda daya kenan annahil jam'i saboda a sunaye akwai sunayen da bambancin mufradinsa da jam'insa shi ne ta'ul kawai irin wannan sunaye shi ne ake kiran su ismu jins misali kace dajajatun dajajatun guda daya kenan in ka cire samun da jaj kaji da yawa da jajatun kaza daya babbatun agwagwa kwaya dai kan bab ka cire ta wuce agwagi da yawa irin wannan na kiran su isu mutum shi ciki kamin da ya gabata harafi ne zan ciki ikilini a wata nuska kenan ikilini shi na bangare yanki misali ka ce yankin damatur lokal gaman yankin guru lokal gaman yankin fatakun lokal gaman da makamancin wani shi ya kira sa ikili ta nisa a kali na iya bangare misir misir kuma wannan suna ne na kasar misra suna ne na kasar misra kamar yadda muka zo iraki za mu zo mu ga yadda ake masa iraki wannan shi ne fassara na mufrada sai kuma fassara na jumla wannan mun fassara kalmomin ne gundarin kalmomin ma'ananonin to fassarar jumla din za mu kara komawa baya misali na farko albustanu jamilun albustanu jamilun garkan nan ko gadinan nan mai kyau ne kaga magana ya kare gadinan nan mai kyau ne ko garkan nan mai kyau ne ana magana ya kare shi ne albustanu jamil kaga wannan aljumlatul wafida ne baya bukatan ka yi tambaya gabanin ka fahimci wannan jumla da shi ne ma'anar aljumlatul mufida garkan nan mai kyau ne al-fuskanu ce shi kana magana ya kare amma misali inda zan inda zan ce maka inda zan ce maka misali inda zan ce maka hal jama'a nake zan ce maka idza jamula al-fustan idan garka ko gona yayi kyau sai ka tsaya shiru idan ba ka fahimce shi ba idan garka ya yi kyau me zai me zai faru to wannan ba bai zama to dinga su mushi da ba amma tun da cewa ne ma al-bustanu jamilun garka wannan garkan ko garkan nan me kyau ne shi kana magana ya kare wannan shi ake kira jumla mufida ya amfanar da kai ba tare da kai tambaya ba misali na biyu a shamsu qadi'atun rana mai fitowa ce rana mai fitowa ce a shamsu rana fadi akin mai fitowa ce waɗannan misalai guda biyu duk ana kiran su musada wa khabar kamar da za ku zo ku karanta al-bustanu musada ne jamilun khabar musada al-shamsu musada ne fadi akin khabar musada kun ga anan misali na farko da misali na biyu mun samu al-jumlatul mufida a kalmomi guda biyu البستان كلمة تفرقه الجميل كلمة تجو حتى الشمس كلمة تفرقه طالعة وطالعة كلمة تجو wannan shi ne ƙarshen kalmomin da ake samun jumlatin mufida da su kenan ma'ana ba zai yiwu ka samu jumlatin mufida da kalma ɗaya ba akalla in dai jumla mufida ne dole ne ya kasance kalmomi guda biyu wannan fa ba ana nufin dukkan da kai kalmomi guda biyu jumla mufida ba ana nufin ba a samun jumla mufida din sai da kalmomi guda biyu amma kan iya samun jumla mufida sama da kalmomi guda biyu uku ko hudu ko biyar ko goma ko ashirin kamar da zan ba ku misalai a nan gaba kaɗan misali na uku shamma aliyun wardatan ko da nan ma jumlatul mufida ce amma kuma kalmomin sun fi ju guda uku ne samma aliyul wardatan ali ya ke shi ne fure da hancinsa shi suna haka da hanci ɗankin ya ke shi ne ɗankin fure da hancinsa to a nan ka ɗauki kalma ɗayar ka gani bari yi zama to jumla su da ba in ka ce samma aliyun ali ya ke shina in ka faɗi haka zan tambaye ka me yake shina menene abin da yake shina ko ya saka dole zan tambaye ka tun da zan tambaye ka gabanin in fahimci maganar to ba jin natin musida bane amma lokacin da nake samma aliyun wardatan ali ya ce shi fure magana ya kare ba ka bukatar wani tambaya to kaga kenan a lokacin da jumlatul mufida ta kasance tana dauke da kalmomi guda uku in ka cire ɗaya daga ciki ka rusa jumlatul mufida din ta rusa jumlatin mutum da ɗan kamar da a lokacin da take da kalmomi guda biyu ka cire ɗaya daga cikin biyun ma ka rusa saboda ba za ka fahimci maganan ba haka nan misali na kudu kafafa muhammadin zaharatan muhammad ya ciri fure a nan man kace kafafa muhammad muhammad ya kira dole zan tambaye ka me ya kira kaga kenan maganar ba ta zama to jumlatin mutum ba amma in kace kafafa muhammadin zaharatan Muhammad ya shige fulawa ga wannan lokaci na fahimci maganar bana bukatar da ya tambaya kenan misali na uku da misali na hudu duk suna ɗauke da jumlatin mufida wacce take da kalmomi guda uku sai misali na biyar misali na biyar ya ishu sama kofin ma'i ya ishu sama kofin ma'i kifi yana rayuwa a cikin ruwa idan muka duba muna da kalmomi guda hudu ne ya yi su yana rayuwa a sama koki shi kenan shi a ciki almai ruwa kifi yana rayuwa a cikin ruwa to a nan mun samu jimlatul mufida ne da kalmomi guda hudu to da za ka ɗauki kalma ɗaya daga cikin kalmomi guda hudu a wannan lokaci ka rusa wannan jimlatul mufida ta ce ya ishe sama kofi kifi yana rayuwa a cikin dole zan tambaye ka cikin me yake rayuwa cikin daji eh ko cikin buta ko cikin bokiti hakan dole zan zan tambaye ka amma lokacin da nake maka ya ishe sama ku fil ma'i ko ka ce min ya ishe sama ku fil ma'i ba ma bukatar tambayar juna kifi yana rayuwa a cikin ruwa kenan a nan mun samu jumlatul musiba wacce take dauke da kalmomi guda hudu misali na shida yakturun nakhilu fi iqlimi misra itacen dabino yana yawaita a cikin yankin misra a cikin yankin misra a bangaren kasar misra itacen dabino yana yawaita ko kuma a wata nufa yakturun nakhilu fi misra itacen dabino yana yawaita a cikin misra a lokacin da kace fi iqlimi misra جملة المفيدة أنت ليتا تكلمني قداء جيرني يكثر النخيل في يكلون مصر أنا ولا نمي تابع أبن ديك سوء بينا مكا كنت بينا مكا في في جملة المفيدة أجن دا أكي جلس على الكلام أقل أنا سام أنا أنا سام تنين لكلمني قداء جو daga biyun nan har zuwa sama fa'idar sanin wannan kwaci ne ko a cikin Qur'ani ko hadisi take fassarawa to idan kalmomin da jumlatul mufida take haduwa da su ba su gama zuwa ba ka fassara to ka samu kuskure cikin wannan fassara ko da nawa ne kalmomi wannan za ka samu matsala a lokacin da kake fassara wasu ayoyi daga cikin Qur'ani ko kuma hatta wasu littattafan ko wani misali kamar muktasar khalil muktasar khalil wannan idan mutum bai iya nahawu ba zai iya karantar da shi ba mutasar kalil sai ya kawo ma wani wata kalima nan ya kawo kalmomi ya kakkawo ya kakkawo ya ɗauka magana ya tsare can a wani gu kusan shafi guda sai ya kawo abin da da shi ne wancan kalima za ta zo ta kasance za su haɗu su kasance jumlatul mushida a bayanci magana haka misali in ka duba kuskuren da ake samu kamar a makarantun islamiyya wajen fassara ko tarjama ko su surori misali za ta ga suna fassara idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fa tsari na ji ana fassarawa a islamiyya idan taimakon Allah da fatuhu makka ya zo za ka ga mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya bai zama ta jinnatu wujida ba ya zama kaf a haka yanda suka fassara ta to amma ba haka bane a fassara ba haka bane in wannan malan suke yi za a cirewa wannan idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja amma tun da an ce wa ra'aita an-nas to duk waɗannan kalmomin ka jirga nawa ne idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita ra'aita ma kalma ce ne ra'ani da damiri wa ra'aita nasa yadkhuluna yadkhuluna nan ma kalmomi guda uku ne yadkhulu din kalma ne wawun din kalma ne ga nunin a karshe يدخلون في دين لا أفواجا كلمة قد أقوم ساوك زواك قوم ساوك تكبر زمن توجن بس مدينة با أدن دا آية تكي نجي إذا جاء نصر الله والفتح إذا نصر الله دا فتح مكة يزو ورأيت الناس كما تجمتاني هذا أتدين زواج جاء ورأيت الناس كما تجمتاني يدخلون في دين الله سنة شباء دين الله أفواجا جماعة جماعة فسجد a lokacin ka yawan ku tasbihi to da wannan ku tasbihin ne ka samu jumlatul musida cikakke aya biyu cikakke amma bai zama to jumlatul musida ba to shi yasa a ka'ida yake ce maka al-ka'ida التركيب الذي يفيد فائدة تامة التركيب حطور حطور كلمة شنو هيك التركيب كان أنا ذاك فهمت cewa. kalima ita kadai ba ta hadu da wata kalima ba baya yiwa ta zama taifin na tumutida baya yiwa a tarki haduwar kalima allazi yufidu wanda yake amfanarwa fa'idatan tamma fa'ida cikakkiya a za ka iya samun fa'ida amma ba cikakkiya misali ta ce shan ma'adiyu aliyu ya ce shi na ba fa'ida ba ne ta fahimci wani abu daga cikin magana amma ba cikakke ba ne tun da za ka yi tambaya ka ce da ya ce shi na shi sa nan yace at-tarkibul ladhi at-tarkibu hadaddun kalmomi daga biyu zuwa sama allazi wanda yufidu fa'idatan tamma yake amfanar da fa'ida cikakkiya yusamma ana kiransa jumlatan mufidatan ana kiransa jumla mai amfani wa yusamma kuma ana kiransa aidan kuma ana kiransa kalaman ana kiransa al-kalam shi maganar da ne na farko kenan malaman nahu na da can suna kiransa alkalam su suka ce alkalam suna nufin magana na larabci wanda za ta fahimce ni cikakken fahimta ba ka bukatar tambaya gabanin ka fahimta ta shi ne ya ambace shi da sunan da a yanzu ake kiransa jumlatul mufida da kuma sunan da ake kiransa da sai ce wai samma aidan kalaman kuma ana kiransa alkalam kamar da ibnu malik yace kalamuna lafzul mufidun kattaqi kalamuna yana nufin magana mu na malaman na'au na ka ce alkalam a wajen malaman na'au shi ne abin da yake dauke da lafzul mufid lafazi ne mai amfanarwa aljumlatul mufida jumla wacce ake kiranta aljumlatul mufida jumla mai amfanarwa kad tatarakkabu min kalimatayn kad anan harfu taqlil ne kun san kad sun kala kala ne a larabci akwai kad harfu taqlil akwai kad harfu tahqiq akwai kat harfu takfir anan da yace kat din wani lokaci kat ta tarakkabu min kalimatai ne wani lokaci wani lokaci jumlatul mufida tana haduwa min kalimatai ne daga kalmomi guda biyu wannan shine muka ce akal akal sun sa kenan mafi karancin sa kenan yace wa kat ta tarakkabu min aksara wani lokaci jumlatul mufida tana haduwa da kalmomi fiye da biyu din kaga bai ce bai faɗi iyakarsa ba min aksara yani min aksara min kalimatai ne fiye da kalmomi guda biyu kaga misalan da muka karanta mun samu biyu mun samu uku mun samu hudu mun samu biyar sai tsaya ana to da ke a can karka fahimci cewa da ke ya tsaya da misali misalin da ke dauke da kalmomi guda biyar karka dauki cewa kawai jumlatul mufida tana tsayawa ne kawai a kalmomi guda biyar a sai sa nan kayi da yake وقد تتركب من أكثر تنا حدوا ده كلموني سيدة سيدة حكا هذا بقى سيدة حكا وكل كلمة فيها قوة كلمة فيها أي في الجملة المفيدة أتكون جملة المفيدة تعد أنا كده يا أنا كده يا وأن كلمة دي جزءا ولينكي منها أي من الجملة المفيدة daga sunnatul musida wannan ma nukta ce muhimma a lokacin da ka samu sunnatul musida komin yawan kalmomin a ciki kowace kalma wani bangare ne daga cikin jumlatul musida din yadda idan ka cire wannan kalma din ka rota jumlatul musida Fali a kan sani shi ma ci ne wani bangare ne na jumlatul musida kowanne in aka rasa shi an rusa wannan jumlatul musida din misali in ka ce fali a ne fitowa ce magana ce mai fitowa ce dole zan tambaye ka me ce ce mai fitowa haka idan na ce a shamsu rana ce wannan rana ce za ka tambaye ni me yake faruwa da ita kaga kenan a shamsu yanki ne juz'i ne na jinnatul musida fa'aliyatun shi ma juz'i ne na jinnatul musida haka nan inda za ka ce ya aisu sama ko filma kowace kalma ɗaya daga cikin kalmomi guda hudu ya isu a sama ko fi almai juz'i ne bangare ne na jinnatul musida in ka ci ne guda ɗaya ka rusa jumlatul muhida din wannan shine ma'ana wa kullu kalimatin fiha dalili na fiha da minha duk yana komawa ne zuwa ga aljumlatul muhida din ai wa kullu kalimatin fil jumlatil muhida kowace kalma ɗaya a cikin jumlatul muhida du'atu ana kidaya ta ana lissafa ta juz'an wani yanki ne wani bangare ne minha daga cikin jumlatul muhida din da wannan shi ne a ka'ida din a lokacin da ka haddace ka'ida na darasin da muke muka yi to ka gama fahimtar wannan darasin ne yana dau ka'ida tana dauke ne da takaitaccen magana akan darasin da ya gabata to anan akwai wata nukta muhimma mun bayyana cewa jumlatul mufida ko abin da ake kiran sa da alkalam baya samuwa sai da kalmomi guda biyu da kalma dai baya samuwa a cikin albahas ya yi bayani akwai wasu kalmomi wanda zahiri idan aka gaya maka za ka ji cewa jumlatul mufida ne kuma su kalmomin guda da ɗaya ne yaya za ka ce da wannan kuma mun ce in ba kalma guda biyu ba ne at least ko akalla baya yiwuwa ya zama to jumlatul mufida misali na ce ma um tashi um tashi ran kalma guda ɗaya ne ko magana ne cikakke an fahimce haka na ce maka iblis kalma ce guda daya to matsalar nan za ta warware ne a lokacin da ka zo iradi yanzu ba za mu fara iradi ba sai mun gama jisul awwal da bayani an san inda na din ya dosa muka shiga a jisul sani to muna yin jisul sani kuma mu koma baya muna yin iradi na jisul awwal ko gane wannan shine manhajin da muke koyar da wannan littafin misali in ka zo iradi za ka gane cewa ba kalma ɗaya ba ce in ka ce kum a iradi za ka ce kum fi'ilul amri mabniyun ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta kaga kenan kalmar sun zama ta guda biyu asalin sa kum anta ne sai ka cire anta da saboda takaitawa ka ce ko kawai kaga kenan ko da zahirin ka kalma ce guda daya to in ka dawo irabi irabin zai lalumo maka daya kalma su zaman to guda biyu kaga maganar mu ya zauna jam na cewa al'ummatul mufida ba a samun ta akalla sai an samu kalmomi guda biyu daga biyun nan kuma zuwa sama ko game da muka karanta ka'ida min aksara fiye da biyu kenan sai darasi na gaba da mu ajza'ul jumla wannan darasi yana da muhimmancin gaske shi ne ginshiki na na'au bayan wancan darasi da ya gabata ajza'ul jumla abin da ake nufi da ajza'ul jumla shine da wanne abu ne da wanne abu ne ake samun aljumlatul mufida misali a darasin da muka karanta na baya a ka'ida mun karanta cewa wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha to juz'an min hadin ta wannan shine ajza'ul jumla ajza'in jami'i ne na juz muka ce juz wato bangare ajza bangarori jami'in wancan juz da muka karanta ne a darasi na farko ajza'ul jumla bangarorin jumla ma'ana jumlatul mufidan da muka karanta da waɗanne abubuwa ne ake gina ta ko ake samar da ita al'amsila misalai nan ma za mu karanta misalai da farko ba fassara mu zo mu karanta fassaran mufradat kalmomi sannan mu zo mu fassara fassara ta jumla al'amsila misalai misali na farko rakiba ibrahim al-husana misali na biyu yuda'ibu isma'il al-qitta misali na uku ya'budu al-fallahu al-qamha misali na hudu تأكل الشاة فولا وشعيرا مثال نجر سمعت النصيحة مثال نشدة يسطع النور في الحجرة مثال نبقي تجري السفينة على الماء مثال لا تقف هل تحب السفر ولا نسوني مثالين كنا مثالي نفرقو ينا كده كلموني قد أكو ركبة فعلي ركبة يا حو captain wato abin da ya wuce na rakiba ya hau ibrahim ko wannan suna ne na mutum kamar da muka sani alifana suna ne na doki alifana suna ne na doki amma aka ce alifan ana nufi doki na doki na miji doki na namiji in aka ce ta kuma ana nufin doki ta mace in aka ce alkhail kuma ismin jinsi ne kowanne kawai kowanne ko namiji ko mace sai ana kiransa alkhail maka ce alhisan namiji far alfar doki ta mace godiya ke nake ta gani godiya yawa in ka ce yuda aibu su kuma fi'ili ne wannan fi'ili kamar yadda muka bayyana a baya ana kiransa fi'ilul mudari yuda aibu ma'anan muda'aba shine wasa wasa kamar na zolaya haka wasa na zolaya shi na kiransa muda'aba yuda yana zolaya Ismailu Ismail suna ne alƙifa kuliya kyanwa kyanwa shi ma isu mu jinsi ne wanda muka bayyana na taso guda ɗayan su zaka ci alƙifa alƙifatu da ta'ul in ka cire ta'ul don alƙif ya zama to kuliyoyi wani lokaci yakan fita a isu mu jinsi din in ka ci alƙif kuliya guda daya ko kyanwa guda daya a lokacin da kake so kamar yadda shi jam ka ce kifaf kifaf ya zama to jami'i kenan ko a lokacin ya bar layin ismin jinsi kenan ya hasudu yana girbewa fi'ili ne ya hasudu yana girbewa shi ma fi'il mutari ne kamar da za ku karanta a nan gaba alfallahu suna ne alfallahu manomi wanda yake yin noma manomi shi ne alfallahu amma dole ba za ka gama ta tattata alfalahu in ka ce alfalahu alfalahu ya zama to rabo ba isin bane masdari ne alfalahu kamar yadda mai kiran sallah yake cewa hayya alal falah hayya alal falah falah ba shadda wannan alfalahu da shadda to wannan shine manomi in ka cire shadda ya zama to rabo masdari ne ba suna bane alqadha alkama alkama kowane irin nau'i na alkama ana kiransa alkam takulu fi'ili ne ma'ana filin mutari ne takulu tana ci ashatu ashatu akuya amma a larabci in aka ce ashatu ba wai ana nufin akuya a hausance ba ƙananan tumakin da duk za ka iya kiran ko kai za ka iya kiran kowanne da suna asha misali rago za ka iya kiransa asha tinkiya asha taure asha akuya a sha da za ka yi kiran su kananan tumaki a cikin su a sha a sha su fulan fulan aka ce ful in aka ce alfulu gurjiya gurjiya in aka ce alfulu sudani kuma ana nufin gida suna bambanta shi alfulu gurjiya mun san gurjiya yanzu amma ka ce alfulu sudani ana nufin gida wasu kawai hulun din ma ko da ba ci a sudani ba suna kiransa da gida amma wannan shi ne asali wa wannan wadan nan harafi ne bayanin su zai zo sha'iran sha'iran sha'ir wani nau'i ne shi ma na qam qam yana fitar kai da ne in kai sha'ir kuma yana fitar da kai guda biyu ne amma duk irin jinsi guda ɗaya ne duk alkama ne sami'tu naji wannan kalma guda biyu aka hada fi'ili da izini sami'a wannan fi'ili ne to din damiri ne damiri shi ne pronoun abin da zai zama to a ya zai zauna a maimakon suna a maimakon suna sami'a fi'ili ne to din nan shi damiri ne ya zauna a maimakon suna misali maimakon ka ce sami'a ibrahimun nasihata da ka ce ibrahim din sai ka sa damiri naka na kanka kai ne kai ne ko ni ne na ji nasiha din kaga tudin nan kenan ya zauna a maimakon wani suna ne an nasiha wannan nasiha sanannen abu ne yassau yana fitowa yana fitowa shine yassau filin mudari ne shi ma fi'ili ne mudari yassau yassau misali idan gari ya waye kama kara a kuli kuli ko na kyaure za ta ga wani haske yana fitowa yana fitowa wannan shi ne ake kiransa asfabo a larabci ya sa'o fi ilaisa yana fitowa annuru haske isin ne shi ma suna ne fil hujura a cikin daki alhujura daki irin katon dakin nan fado shi ne ake kiransa alhujura alhujura tajiri fi'ili ne shi ma fi'ilul mudari tajiri tana gudan tana gudu as-safinatu jirgin ruwa jirgin ruwa shi ake kira a safina to ala harafi ne shi ala akan akan alma'i ruwa ala akan alma'i ruwa hal wannan harafi ne na tambaya hal ko hal tuhibbu safara ko kana son ka yi bulaguro tambaya tuhibbu tuhibbu kana so fi'ili ne wannan mudari wanda ake cikin sa as-safara bulaguro to wannan shine fassara na gundarin kalmomi kenan sai fassarar jumla misali na farko rakiba ibrahim al-isana ibrahim ya hau doki ibrahim ya hau doki yuda'ibu isma'il al-qitta isma'il yana wasa ko solayan kuliya ko kuliyoyi ya hasudu al-fallahu al-qamha manomi yana girbin alkama manomi yana girbin alkama misali na fudu takulu shatu fulan wa sha'iran akuya ko tumaki tana cin gyaɗa da alkama akuya tana cin gyaɗa da alkama waɗin shi ne da sami'tun nasihata na ji nasiha yasta'un nuru fil hujra haske yana fitowa a cikin ɗaki تجري السفينة على الماء تجري السفينة على الماء جرجل واتنا قدو أكن روا هل تحب هل تحب السفر shin kana son bulaguro kana son yin bulaguro wannan shi ne fassara na jumla abin da ya sa aka kawo wannan darasi ana so ne a cikin wannan darasi a koya maka jumlatul mufida da muka karanta a baya ana hada ta ne da wasu abubuwa guda biyu dole ne ka san su kuma ka iya bambanta tsakaninsu wannan shi ne ginshiki da asasi na nahau dole ka san su ka bambanta tsakanin su waɗannan abubuwa guda uku ne na farko isim na biyu fi'ili na uku harafi isim fi'il haraf kamar yadda grammatical abin nan english ko grammar english suna da wasu abubuwa guda takwas da suke kiran sa part of speech part of speech din nan abubuwa guda takwas din nan su a ce noun a ce pronoun su verb su adverb su adjective to mu a larabci muke da guda uku kacal ma'ana duk kalman da ya fito a cikin larabci kawai imma fi'il ne imma isim ne imma harf in ka san wannan yadda ko ina ka ga abu za ka gane wannan fi'ili ne wannan isim ne wannan harafi ne ka samu asasi na na'au duk na'au ana gina shi akan waɗannan abubuwa guda uku fi'ili isim harf ko isim fi'il harf to da farko bari mu ware abin da ake kiransa isim mu ware a wuri guda da farko isim din kashi kashi ne kala kala ne akwai suna na mutum ana kiransa ismu ashab ko ismu insan suna na mutum misali ibrahim kun ga suna ne na mutum isma'il suna ne na mutum al-fallah manomi suna ne na mutum saboda mutum ne yake yin noma al-fallah manomi waɗannan guda uku sunaye ne na mutane sannan nau'i na biyu na suna akwai suna na dabba misali a waɗannan misalai da muka karanta ka duba misali na farko akwai alhifar doki wannan suna ne na dabba a misali na biyu kuma akwai alkif kyanwa ko kulya suna ne na dabba a misali na hudu akwai asha ashatu akuya ko kananan tumaki kamar da muka bayyana to wannan suna ne na dabba kaga kenan anan mun samu al-hisan al-qitta al-shat wadannan duk sunaye ne na dabbobi wannan shi ne suna nau'i nau'i na biyu kenan suna nau'i na uku shine ismu shine ismu nabat sunan abin da yake tsurowa a kasa a karkashin kasa abu mai tsurowa abu mai tsurowa misali idan muka duba misali na uku za mu samu alƙamh alƙamh alkama nabat ne ma'ana yana tsurowa ne a ƙasa a misali na hudu za mu samu ful fulan jeda ko gurjiya kamar da muka fassara yana tsurowa ne a ƙasa har yanzu za mu samu sha'ir wani nau'i na alkama wanda shi ma yana tsurowa ne a ƙasa kun ga wannan nau'in sunaye na uku kenan nau'in suna na hudu shine ismu jamal abinda a abinda yake tabuwa ba shi da rai kuma ba a kasa yake turowa ba shi na kira sa jamal abinda yake tabuwa ba shi da rai kaga abinda yake tabuwa idan yana da rai to za a ci ma hayawan ne ma dabba ne ma mutum ne in kuwa ba shi da rai idan yana tafuwa kuma ba a kasa yake tsirowa ba to shi ne ake kira jama'a misali littafin nan jama'a ne wannan mic da nake rike da shi ma jama'a ne tabarman nan jama'a ne itacen nan jama'a ne dutse jama'a ne ɗaki jama'a ne duk abin da za su iya taɓa shi ba shi da rai to wannan shi ne ake kira jama'a misalan su a cikin waɗannan misalai da muka karanta al-hujra al-hujra jama'a ne السفينة السفينة jirgin ruwa jama'ad ne alma alma'u ruwa shi ma jama'ad ne tunda yana tabuwa shi yasa muka ce yana tabuwa waɗannan duk sunaye ne na jama'ad sannan kuma nau'i na biyar na sunaye shine ismul ma'ani in aka ce ismul ma'ani ɗaya biyu abu ne yana da suna shi din baya na babu abu amma yana da suna babu abin amma yana da suna imma kuma akwai abin amma baya tabuwa shi na kenan sai isul ma'ani misalan su a cikin waɗannan misalai da muka karanta annasiha nasiha akwai wani abu ne a ajiye kamar rediyon nan a ce ga nasiha nan ko kai wani kiro kirawo mun nasiha ko ɗauko mun nasiha akwai to babu wannan na kira su ismul ma'ani har yanzu daga cikin misalansa annur haske haske kun ga yana da muna ganin sa zai tabo kaga nan ma akwai haske ba za su iya kamo shi ko ka taba shi ba haka nan a safar a misali na ƙarshe a safar bulaguro kaga akwai bulaguro amma akwai wani abu ne a ajiye ga nan ana ganin sa ga bulaguro nan kaga babu to an nasiha an nur a safar waɗannan misalai ne na ismul ma'ani suna wanda ma'ana ne suna to waɗannan su ne nau'o'i guda biyar na suna wanda duka mun same su cikin waɗannan misalai ismu insan sunan mutum ismu hayawan sunan dabba ismu nabar suna na abu mai tsirowa ismu jama'ar sunan abu daskararre ko abun da ba shi da rai yana taɓuwa ismul ma'ani sunan abin da babu shi ko kuma yana nan baya taɓuwa waɗannan nau'o'i guda biyar ne na suna wannan bayani akan isim kenan sai bayani akan fi'ili fi'ili yana da babi mai zaman kansa za mu karanta a nan gaba amma za mu ware fi'ilai da suka zo a cikin waɗannan misalai a misali na farko rakiba ya hau wannan fi'ili ne ana kiransa fi'il madi kamar da za ku karanta a nan gaba a misali na biyu yuda'ibu wannan fi'ili ne ana kiransa fi'il mudari kamar yadda zai zo a nan gaba misali na uku ya hasudu ya hasudu ya hasudu yana girbewa wannan fi'ili ana kiransa fi'il mudari a misali na hudu ta akudu fi'il mudari ne a misali na biyar sami'tu sami'a karka ce sami'tu din duka shi ne fi'ili a sami'a a nan fi'ili ne tsaya tu din isim ne suna ne suna ne tu din damiri ne yasa'u yasa'u wannan fi'ili ne fi'il mudari ne tajri fi'ili ne fi'il mudari ne تحب فيه لفيل المداري ولا بيان فيل المداري لفيل الماضي ده دكان فيل زي سو anan gaba a babin sa kaga waɗannan da muka ware kowanne daga cikin su fi'ili ne sai kuma harafi harafi shi ma bayanin sa zai zo a nan gaba harufan da muke da su a cikin waɗannan misalai ka duba misali na hudu inda muka ce ta'kulu shatu fulan wa sha'iran wa din wa din wannan harafi ne harafi ne maka ce harafi shi ne abin da shi kadai ba zai baka ma'ana ba ko da ba cikakken ma'ana ba ne shi kadai ba zai baka ma'ana ba gaba daya sai ka hada da wani abu misali na cewa me ma'anarsa eh amma lokacin da ya shiga tsakanin wasu abu misali za ce takulu shatu fulan wa sha'iran wa dinnan kaga ya bada ma'ana akuya tana cin geda da alkama da alkama misali kuma fi a misali na shida yastabu nuru fil hujura fi din harafi ne misali na uku a misali na bakwai tajri safinatu ala adad mai ala din nan shi ma harafi ne a misali na karshe hal din harafi ne hal tuhibbu safara waɗannan duka harufai ne to mun bar abu guda ɗaya ne kawai wanda ba mu yi magana kansa ba to din nan sami'tu sami'tu yana layin isim ne sami'tu yana layin isim ne wannan sunan kuma zai kasance suna ne imma na mutum imma kuma na dabba saboda yana dangane da wanda ya ce sami'tu din akwai dabba mai magana ne wanda zai iya cewa sami'tu to in akwai sami'tu to din zai zama to suna ne na dabba saboda dabba din yana ji za ka iya cewa misali za ka iya cewa sami'ati ta tu nasihatan akuya ta ji nasiha ko sami alkabsu nasihatan rago ya ji nasiha ma'anar nasiha shine in ka kori rago ya tafi shi kana ya ji nasiya ka mata nasiya ya ji nasiya ta hana mutum abin da ba daidai ba ne ya hannu shi ne ba nasiya ka ce to sami'a al-kafshu nasihatan to saboda haka sami'i to din nan dalili ne damiri suna ne bambancin mu kuma dama bambancin nahau da girama na ingilish su girama na ingilish abubuwa ne abu guda ɗaya suka rarraba shi kashi-kashi daban-daban misali noun da pronoun da ai duk noun ne ai duk suna ne duk suna ne kaga mu ba mu raba shi ba damiri shi ne pronoun noun din kansa shi ne isim suna to damiri da isim mu abun mu duk isim ne to saboda haka sami ito a nan dalili ne misali suna suna na ali ne maimakon yi ce sami'a aliyu ne nasihata sai na cire sunan nawa tun da ni ne zai yi magana a maimakon sunan sai na sa wannan damirin na ce sami'tu na ji ni aliyu ni aliyu na ji har kenan tuɗin nan kalima ce mai zaman kanta illa iyaka kalimar ta haɗu da wata kalima ne sami'a kalima ce mai zaman kanta tu kalima ce mai zaman kanta shi ne da aka haɗa su sai aka mayar da fata din sukun kamar da za ku karanta a irabi aka ce sami'a tu maimakon a ce sami'a tu sami'a tu ba daɗi sai aka ce sami'a tu to kun ga kenan a waɗannan misalai mun samu nau'o'in sunaye guda biyar mun samu fi'ilai ko mun samu fi'ili mun samu harafi to waɗannan abubuwa guda uku duk yadda za ka yi ka mayar da hankali ka san yadda za ka gane su za mu yi bayani a wasu darussuka da za su zo a nan gaba ta wanne hanya ne za ka gane wannan fi'ili ne wannan isim ne wannan harafi ne don za mu karanta a nan gaba a nan dai mun karanta fi'ili ko isim fi'il harf kamar yadda yake cewa a ka'ida القاعدة قاعدة تنيسو قوتايم ومين مثالة بسا القاعدة الكلمة ثلاثة أنواع كلمة نوع أكلي اسم وفعل وحرف أقوي اسم أقوي فعل أقوي حرف فالاسم في سونا تركة فالاسم سبب حمزة النبي اسم حمزة الوصل ليه فالاسم فالاسم سونا كل لفظ يسمى به انسان dukkan lafazin da ake kiran mutum da shi au hayawan ko dabba au nabat ko abu mai tsiro au jama'at ko abun da yake tabuwa marar rai shine daskararre au ayyu shay'in akhar ko kuma wani abu daban shine wanda muka kira da suna ismul ma'ani wannan shi ne isim kenan wal fi'lu shi kuma fi'li kullu lafzin yadullu ala husuli amali dukkan lafazin da yake nuna maka saduwan wani aiki fi zamanin khasin a cikin wani zamani ke batacce zamanin za ku zo ku karanta akwai madi akwai mudari akwai amr abin da zai nuna aiki ne aiki ne ya hadu da zamani shine ake kiransa ake kiransa fi'li aiki wanne zamani aka yi wannan aikin misali in kace zaha tafiya ba aiki bane to bai haɗu da kowanne zamani ba saboda haka ba a kiran sa fi'ili sai dai a ce masa masdari amma lokacin da kace zahaba ya tafi ya haɗu da zamani zamani shine tafiyan nasa din lokacin sa ya wuce ya riga ya tafi to shi yasa zaka ce masa fi'ili aiki ya haɗu da zamani shine ake kiran sa fi'ili wal harfu shi kuma harafi كل لفظ لا يظهر معناه كاملا dukkan lafazin da ma'anansa cikakke ba zai bayyana ba illa ma'a ghairihi sai tare da waninsa wannan shi ne kiransa arabi abin da yasa yace la yazharu ma'anahu kamilan ma'anan din zai bayyana amma ba cikakke ba misali dan nace ki ciki ma'anansa bai bayyana ba amma ba cikakke ba a lokacin da na ce fil ba'i cikin ruwa cikakken ma'anansa ya bayyana to wannan shine ka'ida za mu tsaya a nan lokaci ya kure wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
baka lai na tambaya na kan fallisu mu kace kar mu ce ismu kuma ga alhamza akan abu na a shi hamza din nan kada biyu ne akwai hamza to kafa wanda shi a kowanne hali za ka iya karanta shi akwai hamza to wasl hamza to wasl ba a karanta shi shi ya zo a farko misali inda za ka ce ismun kaga ba wani abin da ya adu da shi ismun za ka karanta wannan hamza ɗin amma lokacin da ya haɗu da wata wata kalima fal fal ɗin nan da ya haɗu da shi to saboda haka za ka mayar da wasalin hamza kan wannan lamusin sai ka ce falismu kamar da qur'ani bi'sa bi'sa ismul fusuqu wasu na kuskure suna karantawa bi'sa ismul fusuqu wannan kuskure ne bi'sa ismul fusuqu saboda hamza hamzatu wasal in hamzatul qata ne a kowanne hali zaka karanta shi misali haka zaka ce masmuka masmuka ba za ka ce ma ismuka ba wannan ron ne kuskure ne ma ismuka in ka ce ma ismuka ka mayar da hamza da hamza tu kaba shi kuma hamzatul wasl ne da ka ce masmuka ka tsallake shi me sunanka wannan shine duk hamzatul wasl in farko ne ya zo misali ismuka za ka karance shi amma in ka ce masmuka za ka cire wannan hamza wannan shi ne ake kiransa hamzatu wasl hamzatu kafa kowanne lokaci za ka iya karanta shi na'am
صلوا على النبي الكريم وعلى ال ابراهيم انك